ونستعين هدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na litinin uku ga watan aljumadal akhira ko aljumadal akhir a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 24 ga watan 11 a shekara ta 2025 miladiya a wannan karatu namu mai albarka na littafin al'aqidatu dahawiyya ta imam abu ja'far al-dahawi al-warraq Allah ya ji kansa da rahama daga wannan masallaci na masjidul qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano yau insha Allah za mu darasi na goma sha hudu in ba manta ba darasinmu na makon da ya wuce mun tike da ƙarshen gaba ta talatin da takwas faɗinsa wa huwa muta'alin anil adudadi wal andadi da haka za mu tashi matashiya ta gaba gabar magana ta talatin da tara imamu tahawi ya ce lara da liƙaza'ihi ba wanda ya isa ya juyar da abin da allah ya tsara ko ya hukunta ma'ana allah ya hukunci wani ya canja ko Allah ya hukunci wani ya saba wa wannan hukunci babu wanda ya isa kowaye shi ina fata an fahimta wala mu'aqqiba li hukumihi kuma babu mai tada hukuncin Allah sabanin hukuncin duniya duk kotu in ta yi hukunci gabanta akwai wata kotu ko amma shi Allah in yi hukunci to hukuncinsa shine karshe babu wani wanda ya isa ya bibi wannan hukunci ko ya tada ko ya sauya kamar yadda in ya zartar da lamari ba wanda ya ce ce ba za a yi ba kamar yadda bayani ya gabata a darasin da ya wuce yaso da dama mukan ji daga bakin sufaye masu guluwi maganganu na raina Allah magangani na wulakanta Allah a ce Allah ya yi kaza shehuwa ne ya ce ba za a yi ba ko su ce in an je lahira ko Allah ya ce wane zai shiga aljanna za su tada kayan baya wallahi ba za a yi ba to kaga wannan wulakanci ne da raini da rashin kunya ba su san waye Allah ba a aƙidar musulunci kan ka zama musulmi dole sai ka yadda kuma hakan ne cewa in Allah ya hukunci ba wanda ya isa ya tayar ba wanda ya isa ya saba da haka duk wani da abu da za a gaya maka wani karama wani shehi ko wani wali ƙarya ce annabawa su ne sama da kowa ta fuskar karama amma tsoron Allah suke yi idan ya yi hukunci duk abin da ya hukunta sun san ba wanda ya isa ya canja shi yasa ya ce wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukumihi Allah shi ke hukunci ba wanda ya isa ya tayar shi yasa yana daga cikin hukunce hukunce na abin da Allah ya tsara ya zartar shine kowa sai ya hau wutar jahannama ya wuce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya ba wani daga cikin kuface sai ya ƙetara ta kan wutar jahannama maza Allah ya ce ko annabawa a wannan ranar cikin fargaba da tsoro suke abinda suke cewa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim mala'iku tsoro suke firgici suke abinda suke cewa rabbi sallim sallim wa da'awatul rusuli wal mala'ikati yawma idhin rabbi sallim sallim ba wanda isa ya ce ga wani wanda ba zai ketara wannan wutar jahannaman ba ba wanda zai ce a'a ni ban da wane na ci rasuwa ne na ci rasuwa ne ba wanda ya isa kamar hukuncin mutuwa ne kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya hukunta duk wata rai sai ta mutu ba wanda isa ya ce ban da wane ka kalli girman annabawa in akwai wanda za a fitar daga wannan to da su ne shi yasa mai infiraji ya ce dubi girman annabawa an kirai su zuwa kushewa wane wai shi dan dadewa ka zatan ba za shi lahira ba in akwai wanda zai saba wannan ka'idar saboda girma da isa da ana saba ta to annabawa ne amma ko annabawa sai sun mutu mala'iku sai sun mutu kowa Allah ya alkawarin sai ya kashe dan ya tabbatar wa da kansa rayuwa tabbatatta amma duk wanda ba shi ba ba tabbatacce bane ba da babu shi aka zo aka yi shi kuma wata ran za a neme shi a rasa amma shi ku Allah shine al-awwalu laysa qablahu shay wal akhiru laysa ba'dahu shay inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un da haka mu fa- fahimci wannan da kyau ba ka zama musulmi sai ka yadda da wannan duk mutumin da yake jin cewa wai Allah zai yi wani abu wani shehi ya ce ba za a yi ba ko wani shehi ya daga kafa ko ya tada kayan baya wallahi kafiri ne ko yana la ilaha illallah domin ya ba wa wani fawa da isar da ta fi ta Allah wanda wannan kuma ta rushe kalmar la ilaha illallah to da haka yana daga cikin aƙidar musulunci la radda li qada'ihi ba mai juyar da hukuncin Allah wala mu'aqqiba li hukmihi ba wanda ya isa ya bibiyi abin da Allah ya zartar wala ghaliba li amrihi kuma ba wanda ya isa ya rinjaye Allah cikin komai Allah shi ke rinjaye ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai wallahu ghalibun ala amrihi walakin na aksaran nasi la ya'lamun to wannan magana da imamu tahawi ya faɗe ta ita ce shek fauzan zai yi mata sharhi ya ce ƙauluhu da imamu tahawi ya ce la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi sai ce fallahu abinda ake nufi shi Allah idza qada amran in ya zartar da wani lamari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yana zartar wanne daman da kalmar kun fayakunu inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu abinda kadai muke cewa kowane abu in muna so mu yi shi inji Allah an naqula lahu kun fayakunu sai mu ce da abin kasance fayakunu sai ya kasance to ita kanta wannan kalmar kun fayakunu Allah ne kadai yake aiki da ita sifa ce kadai tasa ba inda Allah ya ce annabawa suna da kumfa yakunu ba inda Allah ya ce manzanni suna da kumfa yakunu ba inda ya ce mala'iku suna da kumfa yakunu amma shehunan ɗariƙa da yawa sun ce suna da kumfa yakunu da wanda suka faɗa da kansu da wanda aka faɗa musu shehu ibrahim yana cewa wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun wai al'amarinsa irin na Allah ne shi ma in ya ce kun abu yana kasancewa da kun faya kunu wa amri bi amrillahi ni ma umarni na irin na Allah ne in kultu kun ya kun in na ce abu ya kasance sai ya kasance malam nasir kabara kuma ya ce shehu abdulkadir jilani yana aiki da kun faya kunu yana aiki da kun faya kun amirul auliya yake tun azal halara amawa agun da ba mai ja da shi da ita ya ce da ruwa tsaya ya tsaya ya ce gurgu tsaya ya tsaya ya tashi gabansa ya tafiya ya zabura ko ina da ina kana a kananka ko ka tsina idan ka tashi kai magana zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina mana Allah kenan duk inda kake yana tare da kai wa huwa ma'ahum aina ma kanu to shi ma haka yace ko a ina kake ko a Kano ko a Katsina shi yana bagadaza amma duk abin da kai yana ji wal'iyazu billah Allah ya mu gane to daka dai yake cewa shi Allah shine mai kumfa ya kunu la mu'aqqiba li hukumihi ba mai bibiyar hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisabi kuma shi Allah mai gaggawar sakayya ne wannan aya tana cikin suratu ra'd waccan kuma tana cikin suratu maryam da haka Sheikh Fauzan ya ci gaba da cewa fallahu azza wa jalla shi Allah mai girma da buwaya idza qada amran in ya zartar da wani lamari fala yastati'u hadun an yanqudahu ba wani wanda ya isa ya warware masa aw ya ruddahu ko ya juyar masa Allah yayi wani ya ce ba za a yi ba ko Allah yayi wani ya ce ba haka bane ga yadda abin yake ba wanda ya isa ya masa haka subhanahu wataala bi khilafil makhluqi sabanin bayi ko bawa abin halitta ko waye shi yana iya yi Allah ya ce ba haka bane ya canja amma shi in yayi ba a cewa ba haka bane cikin annabawa akwai wanda suka yi hukunci Allah ya ce ba haka bane ya gyara kaga dai fiyayyen annabawa limamin manzanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbu abin nan ya karbu fansa daga asara badar fursunonin yaƙi da aka kama a yaƙin badar mutum saba'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shawara da sahabbai wasu suka ce a kashe wasu suka ce a a karbi fansa sai karkata zuwa ga wanda suka karbi fansar irin su sayyidina suka ce a karbi fansa irin su sayyidina Abubakar sai ga Jibril ya sauka Allah ya ce afallahu anka amma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم الله yana cewa annabi wannan hukuncin ba shi ya kamata a yi ba mana ya canja shi ya tashe shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini ga wasu daga cikin munafikai sun zo sun ce masa wallahi muna da uzuri yace ku je ba sai kun fita jihadi ba sai Allah ya turo mala'ika Jibril yace afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe maka amma dan me kai musu izini mana kaga Allah yana gyarawa annabawa in sun yi ce ba haka ba misalai suna nan da yawa cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun zo masa mutanen makka manyan ƙuraishawa ga kuma abdullahi ibn ummi maktum sai karkata yana kula manyan ƙuraishawa ya ƙyala abdullahi ibn ummi maktum domin annabi yana ganin waɗannan kamar sun fi wannan muhimmanci in waɗannan suka musulunta sai an fi samun amfani sama da wancan sai ga mala'ika jibril ya sauka allah ya wa annabi faɗa a basa wa tawalla an ja a hul'a'ama wa ma yudrika la'allahu yazzaka aw yazzakaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazzaka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaha sai allah ya ce kalla innaha tadhkira tabbas ka sani wannan maganar gargadi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fada allah zai masa jan hankali Allah zai masa gyara zai masa sai ya fara gaishe shi ya ce afallahu anka Allah ya yafe maka amma fa ka a sake annabi Dawud da ɗansa Suleiman aka kawo ƙara a fadar Dawud Suleiman yana hakimi a zaune Dawud yana sarki Dawud ya zartar da hukunci ga abin da za a yi ga abin da za a yi dan Suleiman yayi wa baban gyara yace ya baba ni kwadani ne da ba abin da kai zan ba sai ga mala'ika Jibril ya sauka Allah yace abin da dan yayi shine daidai ba na uban ba wa Dawuda wa Sulaiman iz yahkumani fil harsi iz nafashat fihi ganamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma to irin haka suna nan misalai da yawa da haka wannan yake nuna maka Allah yana gyara wa kowa yana tada hukuncin kowa amma shi ba a gyara masa ba a tada nasa hasali ma babu gyara amma akwai zindikan sufaye wani la'anannan tsoho na san kun ji shi kwanakin baya mun yi magana a kansa a Ghana da ya ce shehunnansu ne in Allah ya yi barna wal iyazu billah wannan kalmar ya faɗa wallahi ya ce in Allah ya yi barna a ƙur'ani wai shehunnansu ne suke gyarawa Allah ya kiyaye kuma waɗannan wai duk su ne masoya Allah masoya annabi wannan ita ce soyayyar Allah ita ce soyayyar annabi gaya wa Allah baƙaƙen maganganu cin mutuncin Allah cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da ka dai yana daga cikin aƙidar musulunci Allah yana hukunci ba a tayarwa Allah yana hukunci ba a sauyawa amma duk wanda ba Allah ba Allah shi ke hukunta shi shi yake masa gyara shi yake canja abin da ya yi wanda ba daidai ba zuwa ga na daidai ko wanda na daidai zuwa ga wanda ya fi daidai duk wannan aikin Allah ne dangane da sha'anin bayansa subhanahu wa ta'ala shine Sheikh Fauzan yake cewa bi khilafil makhluqi sabanin duk wani abin halitta da ka sani wanda shi idan yayi hukunci yayi ba daidai ba Allah zai masa gyara faqad yu'aqqalu tanfidhu hukmihi kai wani lokaci ma bawa yakan yi abu Allah ya hana abin gudana kwata kwata abin ya kiwa Allah ya rike abin kakam ya hana shi gaba ya hana shi baya bayin Allah nawa ne suka nemi Allah ya ba su damar komowa duniya yake ba zan bayar ba kun zo kenan abdullahi ibn haram mahaifin jabirul ansari jabir ibn abdullahi kenan wanda ayoyin qur'ani suka yi magana akan falalarsa yastabshiruna bi ni'matin min allahi dan shi sanadiyarsa ta sauka wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata sanadiyarsa ta sauka amma yace ya Allah kai mun izini in koma duniya in dawo Allah ya ce a'a in an zo nan ba a komawa ba a komawa duk walittakan wani wali yau a duniya bai kai shi ba domin duk waliyan da ake takama da su a duniya yau waɗanda ba sa cikin wancan ajin na sahabbai wanda daman su galibin masu kara ɗin faɗan waliyai in suka faɗa ba sahabbai suke nufi ba mu ku aƙidar musulunci waliyan farko su ne wa sahabbai Allah bai da waliyai in dai sahabban annabi ba waliyai bane in dai sahabban annabi ba waliyai bane to wallahi Allah bai da waliyai da haka waliyin farko in ka cire manzon Allah shine Abubakar kuma ya fi dukkan wani waliyi da ka sani in ba annabi ba cikin wannan al'umma karama amma Abubakar bai taba tafiya akan ruwa ba ballantana ka ce tafiya akan ruwa ita ce karama ita take tabbatar da walittaka abubakar bai taba tashi sama ba ballantana ka ce sai an tashi sama ake zama wali ina fata an gane to ire-iren waɗannan ayoyin ƙur'ani sun sauka game da ire-irensu da yawa kaga abubakar ƙur'ani ya kira shi da sahibin annabi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani yathnayn idh huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana manzo Allah da kansa yake rarrashin Abubakar la tahzan kwantar da hankalinka karka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu ko ba haka ba da amma ba za ka taɓa jin irin waɗannan kalmomi na rashin mutunci na rashin girmamawa na rashin ladabtawa ba daga bakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin Allah in ka ce waliyinka ya san Allah ne to in dai sanin Allah ne na gaske na shari'a ba zai kai ya Abubakar ba ba zai kai ya Umaru ba ba zai kai ya Uthmanu ba ba zai kai ya Aliyu ba ba zai kai ya Ja'far da sauransu ba ashe kenan sanin Allah ba shine yi wa Allah rashin kunya ba abin da waɗansu suka ɗauka gaya wa Allah baƙaƙen maganganu Allah ya ce a yi su ce ba za a yi ba Allah ya ce bayansa su yi sallah su ce mun ɗauke sallah wannan ba shine walittaka ba wannan shedanci ne ko da walittaka ce to ta shedanci domin akwai auliya'ullahi sharadin su da sifar su imani da takawa akwai kuma auliya'u shaytan alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu auliya'a shaytan innama zalikumu ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ذاك dai yake cewa sabanin dukkan wani abin halitta faqad yu'attalu tanfidhu hukmihi ana iya kin mazartar da abin da yace ayi wa qad yunqadu kuma ana iya warware abin da ya tufka ma'ana kowaye duk girmansa duk darajarsa idan yayi Allah na iya canjawa idan yayi Allah na iya gyarawa to amma shi ku Allah ya wuce haka kai Allah ba wai yayi abu kace ba haka ba tambayar me yasa ma yayi yafi karfi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun yace shi ba a tambayar sa game da abin da ya aikata amma duk wani wanda ka sani a duniya bai gagara Allah ya tutsiye shi ya masa tambaya ba manzanni tare da darajar su Allah ya rantsa yace sai na tsare su ne musu tambaya فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون نارن سيد جرمان ذاتهم وبنجيزن كما أنا الله يرن سيد كنسا يتي سينا تنبي باينا دكا أكان أبن دسك أي كتا وبنجي يتي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين sai mun tambayi wanda muka aiko wa manzanni su ma manzannin sai mun tambaye su kuma sai mun ba kowa labari na gaskiya domin duk abin da aka yi a gaban idanmu aka yi ji Allah yana daga cin ayar da take tada hankalin annabi cewa Allah ya ce su ya tambaye shi hadisin bukhari da muslim wata rana manzo Allah ya ce da abdullahi dan mas'ud zo kai min karatun qur'ani yace ya zan maka alhalin kai aka saukarwa sai yace ina so in ji daga wani ba ni ba ibn mas'ud yace nazo ne a'udhu billahi ne bismillah na fara karanta masa suratul nisa'i har sai da nazo fadin Allah fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida ya zakai in muka zo da kowace al'umma mai ba da shaida kai ma mu zo da kai dan ka bawa taka al'ummar shaida ibn mas'ud yace lokacin da nake karatun ba kallon fuska annabi nake ba amma da nazo daidai wannan gabar sai ya rinka duka na yace hasbak hasbak tsaya tsaya tsaya yace ko da na tsaya na kalle shi sai naga kuka yake saboda ya san girman Allah ya san waye Allah to wannan shine sanin Allah na gaskiya sanin Allah da yake gadar da girmama Allah yake gadar da mutunta Allah yake gadar da aiwa Allah biyayya ba ai masa rashin kunya ai masa rashin mutunci ba da sunan kayi usuli ko kayi fana'i ko kana da wani ilimin baɗili yadda za ku gane an ce wata rana wai zaki walillahi almasalul a'la dan a gane wai zaki ne yana kwance sai dan akuya ya fito a guje sai ya zo ya hau kan zaki yana ta wasa zaki ko kula shi bai ba shine wasu a gefe suke cewa kai baka san waye zaki ba sai zaki ko kula yaron bai ba can akuyar da ta fito ita da ta ga zaki ta ga ɗanta a kan zaki da ta zo ta wawure shi ta gudu sai zaki ya ce to kun ga wanda ya sanni wannan bai sanni ba ita uwar da ta sanni ba ku ga yadda ta yi ba to wannan shine misali na hankali da zai nuna maka bambancin sanin Allah na shari'a da sanin Allah na zindiƙanci wanda wasu zindiƙai za su zo suna cewa sun san Allah irin wancan sanin ɗan akuyar ne da yawa zaki sanin da babu mutuntawa babu girmamawa sanin da za su ce maka komai ma Allah ne ai daga kalmar komai ma Allah ne ka san wulakanci a cikin kalmar komai Allah ne ai ƙarshen wulakanci kenan domin ka tuna cikin kalmar komai ba fa ƙaramin abu ka tara ba a cikin komai akwai kare akwai biri akwai alade akwai jaki duk komai shi a wajensa Allah ne har wa'annan wal iyazu billah ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira ya ce wala galiba amrihi Allah ba a rinjayarsa cikin lamarinsa wa idza amara bi shay'i idan Allah ya umarni da abu la ahada ba wanda ya isa ya galibu awamirahu alkauniya ya rinjayi al'amuran Allah na gudanarwar duniya yanzu Allah ya kaddara rana kullun za ta hudo daga gabas ta fada a yamma akwai wanda ya isa ya canja Allah ya kaddara duk mai jin yunwa me zai yi ci abinci ba ya ce yunwa ba a yi miki lahaula ko ba haka ba ya ce da rubutu gwara kwaɗan rogo ma'ana haka Allah ya tsara duk lazuminka duk wuridinka duk ƙarfin addu'arka in ka ji yunwa sai ka yi me sai ka ci abinci haka Allah ya shirya ba ci aka yi addu'a ba ta ci ba amma Allah bai tsara a ita ce maganin yunwa ba tuwo shine maganin yunwa kwaɗan zogale shi ne maganin yunwa amma ba addu'a ba tare da an yadda addu'a to wannan hukuncin ba wanda isa ya da shi Allah ya kaddara duk ɗan adam zai bacci duk ɗan adam zai gaji duk ɗan adam yana buƙatar hutu duk ɗan adam yana buƙatar ɗa yana buƙatar mace duk mace tana buƙatar namiji ba wanda isa ya canja wannan tsarin Allah ya kaddara duk mai cin abinci zai ci ta baki in kaga yana ci ba ta baki ba to ba lafiya kuma duk yadda ka kai da karamarka da martabarka idan ka ci abincin kuma ya riɓe a ciki sai ka tafi ina ban ɗaki haka Allah ya kaddara ba wanda isa ya tashi wannan hukuncin haka musulmi za su yi haka kafirai za su yi haka wanda yadda akwai Allah haka wanda ya ce ma ba Allah dole ya bi wannan ka'idar to wannan shine tsarin Allah na duniya in ya tsara abu ba a sauka daga kan wannan ka'idar yanzu ba wanda ya isa ya ce to tunda musulmi ta baki suke cin abinci to mu ma guzawa ne ba musulmai ba za mu koma ci ta kunne ba su isa ba ba wanda ya sai ce to tunda musulmi da daddare suke bacci mu yanzu kiristoci ne yan roman catholic mun koma bacci da rana duk mun kaura cewa baccin dare ba wanda ya sai wannan haka Allah ya tsara alam naj'alil arda mihada wal jibala autada waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa wallazi ja'alakum al-laila litaskunu fihi wan-nahara mubsira wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jaratum bin-nahara to wannan tsarin Allah ne tun da ya duniya haka ya tsara ta akan haka hatta wanda suka zo suka ce su ma alloli ne ba su isa su canja wannan ba fir'auna bai iya canja wannan tsarin ba ko daya ku ga namruz wanda ya jayya da annabi ibrahim alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allahul mulk jiyan mulki ta dauke shi iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit annabi ibrahim yace ubangiji na shine Allah mai kashewa mai rayawa qala ana uhyi wa umiit yace to ai ni ma zan iya kashewa zan iya rayawa sai wata kwakyari yayi wata ya wata dirkaniya wai mota a randa sai yasa aka je gidan kurkuku aka kawo mutane guda biyu daya an daure mu an yanke masa hukuncin kisa gobe za a kashe shi daya kuma gobe ya gama zaman kasansa zai fita aka karanta laifin su kowa ya ji da hukuncin su haka ne haka ne sai ce to wanda aka ce an daure gobe zai fita ku yanka shi wanda kuma aka yi masa daurin rai da rai ku sake shi to dan Allah wannan kashewa da rayawa ce ko zalunci zalunci amma ka san idan akwai jahilai yan arubta da sunan malinta ba sa daina cin kasuwa in dai akwai jahilai shi yasa da zaran mutane suka shiga ilimi to 'yan asha a shafa kasuwarsu ta ƙare to tunda annabi ibrahim ya ga wannan shiriri ta da ya yi ya irin karatun zurke dan muhamma ya zana layi ya ce wai wata daren goma sha ɗaya tsayuwar wata ce daren goma sha ɗaya an ce lunguda ce ya ce a lan ara ce a'a sun ce ya ce a ya ce wannan kai ba hukaci ne baka san wata zaman daren farko ba sai ku jahilai suka ce eh haka ne malam shi ma sai wannan bayan yayi wannan barnar sai mutane jahilai suka ce kwarai kuwa aikwa ya kashe aikwa ya raya sai annabi ibrahim ya ce to shikenan fa inna allah ya ati bi shamsi min al to ai kuma allah ba iya kashewa da rayawa yake ba yana zuwa da rana daga mahuta daga mahuda ma'ana daga gabas kenan fa'ati biha min al-maghribi to kai kuma zo mana da taka daga mafada mu ga gara naka ga ta Allah sun yi kici a sama ubangiji ya ce fa buhital ladhi kafar sai aka kure kafiri nan kan bai isa ya rufa rufa ba duk yadda mabarnaci da makaryaci da mai ha'intar al'umma da sunan ilimi da sunan addini ya kai akwai ranar tirkewa akwai ƙarshen tuka-tuka tek to wannan ranar ita ce take ta da hankalin duk mara gaskiya da zarar an ce a zo a haɗu to hankali ya tashi ka hana shi bacci sai ka ɗauka an zare masa laka da yana surutu yana cika baki amma yanzu kamar ruwa ya ci shi saboda an ce a zo a haɗu magarin ƙarya hallara da ka dai mala ya ce la ahada ya glibu awamirahul kauniya ba wani wanda ya isa ya canja lamarin Allah na gudanar da duniya amma awamiruhu shar'iyya amma lamarin Allah na gudanar da shari'a faqad tu'attalu mutum yana iya kimbi ku gane akwai al'amrul kauni da al'amru ash-shar'i al'amari na kauni shine al'amarin duniya duniya ita ce kaunu kaunu an gane ko to al'amarin duniya ba wanda ya isa ya canja domin Allah bai ba da shi ga hannun kowa ba shi ya rike kayansa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku samaa an taqa alal ardi Allah bai barwa wani saukar da ruwan sama ba bai barwa wani fitar da tsirrai ba bai barwa wani juye gudanar da rana da wata ba domin ba wanda zai iya jura haka Allah shi kadai zai iya jurar kayansa dan yanzu in wani ne yake saukar da ruwan sama sai kuka yi fada to ka tabbatar da damunan nan za a tsallake garinku ko a tsallake gonarka to shi Allah baya haka to amma akwai al'amari na shari'a shine ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka kar ku yi sata kar ku yi ƙarya kar ku sha giya kar ku yi zina wannan al'amari ne na shari'a to shi wannan Allah ya bawa kowa nasa ya rike da hannunsa sallar ka kai zaka gudanar da kayan ka wani ba zai gudanar maka da ita ba in ka ga dama ka in ka ga dama kar ka yi abin a hannunka yake inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wannan al'amru shar'i kenan Allah ya ba wa kowa nasa ya rike abinsa da kansa to a nan mutum yana yin gaban kansa yana yin abin da ya ga dama amma a can baka isa ba yau baka isa ka ce to mu yau dare biyu muke so ba da haka kafin rana ta hudo sai an sake yin wata awa goma sha biyu ba wanda isa yi wannan manzala sun salama ya faɗa ya ce Allah bai taɓa tsare rana ga wani ba a duniya sai ga annabi yushau ibn nun annabi yusha ibn nun annabi ne da aka yi bayan wucewar annabi musa to allah ya umarce shi ya je ya yi jihadi da banu isra'ilawa su shiga baitul maqdis to suna tsaka da jihadin rana za ta faɗi to kuma in rana ta faɗi yakin ba zai yi kyau ba ba a shirya ba to shine sai ya daga hannu ya roki allah to shine sai allah ya ce da rana tsaya cak sai ya gama abin da yake yi sai da ya gama sannan allah ya ce to tafi to allah bai taɓa yin wannan ga wani ba sai ga annabi yusha'u kaga ba yushau ne ba Allah ne yayi da ka gudanar da duniya aikin Allah ne amma gudanar da addini aikin mai addinin ne duniya Allah ba zai maka hukunci a kanta ba ba wanda Allah zai tambaye shi ya ce me yasa rana ta yi awa goma sha uku ran nan a garinku ba ta faɗi ba baka ma san ta yi ba ina ruwanka hanyar jirgi daban ta mota daban me yasa wani lokaci dare yake fin tsawo rana take gajarcewa a garinku Allah ba zai maka tambaya haka ba saboda wannan al'amarin duniya ne ba naka bane amma me yasa baka yi sallah ba za a tambaye ka a hannunka yake me yasa baka yi azumi ba a hannunka yake me yasa kai sata a hannunka yake me yasa ka sha giya a hannunka yake to mu gane bambancin tsakanin waɗannan al'amuran guda biyu al'amrul kauni wannan biyadillahi babu wanda ya isa ya saba baya sabawa amma al'amru shar'i biyadil khalqi wannan yana iya sabawa kana iya samun mutum ya haddace ayar wa aqimu salata wa atu zakka amma baya sallah baya zakar ya haddace ayar kutiba alaikumus siyamu amma baya azumin ya haddace ayar wa atimmul hajja wal umrata lillah amma bai yi aikin hajji ba kuma yana da hali ya haddace ayar wa la taqrabu zina kuma yana zinar to wannan al'amarin ana iya saba shi dan mutum ya fahimci bambanci tsakanin biyun shi yasa ake maka dalla dalla gwaru gwaru ko hausa hausa sai ce amma awamiruhu shar'iyya amma al'amarin Allah ko umarnin Allah da yawa bayi na shari'a faqad tu'attalu ana iya kin bin su ma wani lokaci wa qad tukhalafu ana iya saba musu ma wani lokaci sai ce wa hadhihi lilibtila wal imtihan su waɗannan al'amuran da ya basu wasu su bi wasu su kibi don jarraba bayansa ne ya yi haka an gane ko don Allah ya nuna a gane bawa nagari da bawa wanda yake ɓata gari duk bawan da Allah ya ce yayi ya tabbata bawa nagari duk wanda Allah ya ce yaki ya tabbata bawa ɓata gari ba nagari ba to shi yasa ya bar mana wannan a hannunmu shine yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi ba dan komai muka canja alƙibla ba sai dan mu gano mu fayyace a fili waɗanda ba su sani ba su sani waye zai bi annabi biyayyar gaske da wanda zai yi biyayya ta bogi duk wanda aka ce abu annabi ya bi wannan shine masoyin gaske duk wanda aka ce abu annabi ya bige da kide kide da wake wake da sunan biyayya amma ya bin umarni wannan mai da'awar biyayya ce mai da'awar soyayya ce amma ba masoyin gaske bane ba domin soyayya gaskiya tana cikin biyayya na fata an gane to shine yace li yatarattaba ala zalika thawabu aw li iqabu domin lada ko ukuba ta tabbata gwargwadon haka idan kai biyayya ka samu lada in ka ki biyayya zunubi ya hauka ukuba ta biyo baya ina fata an gane to da dai mu fahimci wannan gaba sosai malaman musulunci duk suna faɗar wannan dan su nuna mana waye Allah su nuna mana yaya girman Allah yake mutane su san waye Allah domin dole ne bawa sai ya san waye ubangijinsa sannan zai iya bauta masa rashin sanin Allah shi yasa da yawan mutane ba sa bauta masa ko suke masa mu'amala kamar ta abokinsu kai wani ma abin da zai wa Allah ko abokinsa inda mutuntawa ba zai masa ba saboda bai san waye Allah ba gaba ta arba'in imamu ɗahawi Allah ji kansa da rahama ya ce amanna bi zalika kullihi mu musulmai mun yadda da wannan baki ɗaya wa'aiƙanna kuma mun sakankance mun yi yaƙini anna kullan min indihi duk wannan lamura baki ɗaya daga Allah ne wannan bayani game da sanin Allah da haƙoƙin Allah da girman Allah shi Allah ne yake wa bayansa bayani don su sani domin duk wata sifa da muka faɗa ko wata wani hukunci da muka faɗa sai an jawo aya shin ayar wa ya faɗe ta Allah taka maganar Allah ce cewa Allah yana hukunci ba a tayarwa wa ya faɗa shine wallahu yahkumu la mu'aqiba lihukumihi cewa Allah yana aiki da kun fayakun wa ya faɗa Allah ne inna ma amruna idza aradna li shay'in an naqula lahu inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah ne ya faɗa kuma cewa ba a rinjayar Allah wa ya faɗa Allah wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun yana daga cikin sunayensa ma al-ghalibu mai rinjaye wanda shi ba a rinjayarsa subhanahu wataala to da haka musulmi sun yi imani da wannan baki daya sai dai wanda bai sani ba sai dai wanda ya bijire da zuciyarsa sai dai wanda ya canja wa abin ma'ana ya zama ba irin yadda annabi da sahabbai suka fahimta shi ya fahimta ba za ka samu wanda zai ce maka diya imani da waɗannan ayoyin ila ma diya haddace su amma ba da ma'anar da annabi ya faɗe su shi yake aiki ba ba da ma'anar da sahabbai suka fahimce su shi yake aiki ba to kaga aikin banza kuma kenan da haka yace malam fauzan yace qauluhu da imamu dahawi yace amanna bi zalika kullihi wa aiqanna anna kullam min indihi yace kullu ma sabaqa dhikruhu imamu dahawi yana nufin duk abin da ambatansa ya gabata tun daga farkon littafi har zuwa wata ta arba'in to shi ake nufi amanna bi zalika kullihi min awwalil aqidati tun daga farkon aqida ila akhiriha har ma zuwa ƙarshe na dinul lillahi bihi kuma da wannan muke bautawa Allah da wannan muke ɗaukar Allah da wannan muke girmama Allah da haka dukkanin malaman musulunci kamar yadda insha Allah za mu ji a ƙarshen karatu sun ce wajibi ne bawa ya san Allah domin ya bauta masa dan sai ka san Allah ne kake iya me bauta masa to amma me ake nufi da sanin Allah shine ka san abin da Allah ya so ka sani game da shi daman baka isa ka san abin da bai sanar da kai ba shi yasa ana sanin Allah amma ba a kewaye shi da sani akwai bambanci tsakanin biyun sanin Allah daban kewaye Allah da sani daban ana sanin Allah amma ba a kewaye shi da sani kamar ganin Allah da karewa Allah kallo ana ganin Allah amma ba a kare masa kallo Qur'ani ya tabbatar da duk waɗannan guda biyu game da sanin Allah ubangiji ya ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi sai ce illa bima sha ba su isa su kewaye da sanin wani abu na ilimin Allah ba sai abin da ya ga dama ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum sai ce wala yuhiduna bihi ilma ba sa kewaye shi da ilimi to ka gane ba caye ba a sanin sa ba a'a ba a kewaye shi da ilimi kamar kai ne ka ce na san abu ciki da bai akwai bambanci da na sani da kuma na san shi ciki da bai to shi Allah ba a yi masa sanin ciki da bai amma ana sanin abin da ya so a sani to haka nan gani akwai bambanci tsakanin ru'ya da nazaru wanda duk Allah ya tabbatar da za a yi masa haka wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira za a ga Allah to amma sai ce la tudrikuhul absaru ba a kare masa kallo idrak shine al ihadatu bir ru'ya kewaye abu da gani ciki da bai to shi Allah ya fi karfin haka duk abin da kaji an ce na san shi ciki da bai to akwai raini a ciki ma'ana ai na gama da shi to shi Allah ba a yi masa wannan kana iya ganin Allah amma ka san shi ciki da bai ka kewaye shi da gani to ya fi ƙarfin wannan subhanahu wa ta'ala masu hikima sukan ce kamar rana ce da wata rana kana iya kallanta amma ba ka iya ƙura mata ido in kwa kaga mutum ya ƙura wa rana ido ɗayan biyu ne ko azabtar da shi ake ko kuma ya haukace amma lafiyayye bai isai ƙura wa rana ido ba ta fi ƙarfin wannan amma wata sai ka kalle shi kama ɗaga kai kai ta kallonsa shi bai da wannan kwarjinin to wannan kaɗan kenan sahabbai sukan ce kamar amru ɗan as yana ba da labari ya ce tare da manzan Allah aka haife mu garinmu ɗaya tare muka yi ƙuruciya ya ce amma da za ku turke ni ku ce in gaya muku sifofinsa ba zan iya ba aka ce to me yasa ya ce saboda ban taɓa ƙura masa ido ba kwarjini yake min ba na iya cika ido da shi saboda girmamawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka dai dan kada wani ya zo ya maka fafa lolan imani ya kawo maka ayoyin da suke nuna ba a ihada da Allah ce ai ba a sanin Allah to insha Allah za mu kawo maganganun malamai shi yasa na zo da wannan littattafan da ka yace na dinu lillahi bihi da wannan muke bautawa Allah wa laysa mujarradu kalamin bi alsinatina ba kawai kalmomi ne da muke faɗa su da baki ba a'a mukan kudirce ma'anar su a zuci kuma mukan bautawa Allah da su bal huwa min qulubina imam fauzan yace kai bari dai duk wannan maganganun da muke faɗa maka har cikin ranmu suke wallahi gaba ta 41 qauluhu imam dahawi yace وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى to yanzu ka ɗauka tun daga matashiya ta farko har matashiya ta arba'in duk kalmar la ilaha illallah ake fassara maka magana ce kawai akan Allah la ilaha illallah kawai da kake jinta a tauhidi to duk wannan shine abin da ta kunsa ma'anar ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah sai fa ka yadda da duk waɗannan abubuwan babu abin bauta da gaskiya din sai shi babu wanda isa ya hukunci ya tayar babu wanda ya isa ya rinjaye shi babu wanda ya isa ya canja abin da ya zartar duk abin da bayi suke yi cikin isassan cikin ikonsa ne da ganin damarsa da adalcinsa da falalarsa kuma shine maɗaukaki ya fi ƙarfin kishiya ya bayi da sa'a duk wannan yana ƙarƙashin la ilaha illallah to a kalmar shahada idan ka ce la ilaha illallah fa ka ci rabin tafiya ne saura me saura rabin rabin shine muhammadun rasulullah to yanzu shine cikon kalmar shahada daga gaba ta arba'in shi kuma za a fara magana a kai da aka kaga ashe abin ba karami ba ne ba yau darasi na goma sha biyar muke sha hudu muke yi amma kawai fassara ce ta me la ilaha illallah ba mu ma shiga muhammadu rasulullahi ba to shine a matashiya ta gaba yace kuma wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma dallai sai ka yadda cewa annabi muhammadu bawan allah ne sannan al-mustafa zababban allah ne wa nabiyuhu kuma annabin Allah ne almujtaba mai fifiko da daraja wanda ya fifita shi akan sauran annabawa da manzanni wa rasuluhu kuma manzan Allah ne almurtada yardajjansa yardajjansa bawansa ne babu magana cewa annabi Allah ne babu magana cewa annabi yana tarayya da Allah cikin wani abu na sifofin Allah babu wannan magana kwata-kwata duk abin da aka faɗa a baya na Allah annabi baya tarayya da shi a cikin komai an gane ko domin cewa bawansa ne ya nuna me ƙasa yake da shi ba yadda za a yi bawa ya zama daidai da wa da ubangidansa da haka wanda zai zo ya nuna maka cewa ai duk abin da annabi yake Allah yake yi annabi ma yana yi duk abin da za a yi wa Allah za a yi wa annabi ma to wannan ƙarya ne ya karya faɗin abduhu shi bai ɗauki annabi bawan Allah bane abin da ya ɗauka annabi sa'an Allah ne abokin Allah ne wal iyazu billah wanda manzo Allah ya yaki wannan wani wata rana fa a gaban annabi ya tashi ya ce man yuti illaha wa rasulahu faqad rashada duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah ya shirya sai ce wa man ya asihima wanda ya saba musu sai ya hade alamiri a madadin ya ce wa man ya asillaha wa rasulahu wanda kuma ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah ya raba sai ya hade sai manzo Allah ya kalle shi ya ce bi isa khatibul qaumi anta ala wadaran mai hudubar mutane irin ka aj'altani lillahi niddan sa'a zaka sani ga Allah sa'a zaka mai da ni ga Allah mana Allah bai da sa'a subhanahu wataala da haka manzon Allah bawan Allah ne ayoyin qur'ani da yawa sun yi ta magana akan wannan kuma shine sunan da manzo Allah ya fi so a gaya masa a ce da shi bawan Allah shi yasa kalmar abdullahi abdullahi a ƙur'ani da ma'anar manzon Allah ta fi yawa sama da sunan annabi na yanka sunansa na yanka muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma sau hudu Allah ya faɗi muhammadu kadai a ƙur'ani ma kana muhammadun wa ma unzila ala muhammadun ala muhammadin muhammadun rasulullah sau hudu kawai Allah ya faɗi muhammadu amma abduhu abduhu ya faɗa da yawa وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الحمد لله الذي أنزل على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده وإنه لما قام عبد الله عبد عبد عبد عبد saboda wannan sunan shi annabi ya fi so sai Allah ya fi gaya masa kamar yadda matarsa ɗaya daga cikin matansa take faɗa ma ra'aitu rabbaka illa yusari'u fi hawaka na fahimci ubangijinka abin da ka fi so ya fi to tun da sunan abdu annabi ya fi so shi Allah ya fi gaya masa to shi kuma kalmar abdu me take nufi tana nufin bawa wanda aka halitta wanda ake da cikakken iko a kansa wanda ake gudanar da shi wanda bai da komai mallakin nasa da shi da abin da yake nasa din na mai gidansa ne to shi manzo Allah bawan Allah ne sannan malamai suka ce abin da yasa Allah ya fi gaya wa annabi abdu saboda shi Allah ya halicci bayi ne dan su bauta to cikin bayi ba wanda ya sauke wannan nauyin na bauta kamar annabi daka ba wanda ya cika ma'anar ubudiyya ga Allah irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi Allah yana ce da manzan Allah abdu ne dan yayi alfahari da bautar da ya masa ta cika da kamala irin wadda kuma shi ya bashi ikon ya haka subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daka annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne maganar dan Allah ne bata taso ba maganar sa'an Allah ne bata taso ba maganar duk abin da za yi wa Allah za a yi masa wannan bata taso ba to sannan al-mustafa kuma zababban Allah ne Allah ne ya zabe shi zababban zababbu ne da Allah zai faɗi zaɓin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ɗauko lissafi tun daga farkon duniya inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alami wannan lissafin na zaɓi zaɓi zaɓi a ƙarshe dai zaka ga annabi shine me shine zababban da haka Allah ya ɗauko lissafin ne daga tushe shi yasa a cikin hadisin Tirmidhi zai ce inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il wastafa min waladi Isma'ila Kinana wastafa min Kinana Quraish wastafa min Quraish Bani Hashim wastafani min Bani Hashim Allah da ya tashi zaɓe cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim sai ya zaɓi Isma'ila cikin ƴaƴan Isma'ila sai ya sake zaɓar Kinana cikin 'ya'yan kinana sai ya zaɓi ƙuraishu cikin ƙuraishu sai ya zaɓi banu hashim cikin banu hashim sai ya zaɓo ni da haka manzo Allah ya ce ni zaɓaɓɓen zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ne to dan Allah in an faɗi wannan ina maganar rage daraja in ka ce da shi bawan Allah a nan magana ake akan darajar Allah ko shakka babu manzo Allah ƙasa yake da Allah Allah sama yake da kowa to amma fa in an yo ƙasa kuma manzo Allah kuma sama yake da kowa sama yake da komai amma wanda kwakwalwarsa ba ta lissafin mai kyau sai kaga duk ya rikice duk ya duburburce tare da cewa wani lokaci ba rikicewa ba ce shegantaka ce shegantaka ce so yake ya kai ga shehunsa so yake ya kai ga shehunsa kaga idan Allah yana maganar zababbu a ƙarshe wa yake ba wa kambin zaɓin annabi to shi kuma wancanan ka in yana magana zababbu a ƙarshe shehunsa zai ba ai shehu ma kaza ne shi yasa sai kaga in maganar daraja ake kan a faɗi annabi ɗaya an faɗi shehu sau kaza in ma an faɗi annabi sharar fage ce dan a ja hankali na kiran kasuwa ne da ka taho sai a cuna ma abin da shi ake so ɗin da haka ya kamata mu yi hattara a daina mana fafa lolo daina mana shigo-shigo babu zurfi mu san addinin mu sani na gaskiya ba sani na walawala ba to sannan wani biyuhu kuma annabinsa ne mujtaba mai daraja mai fifiko wa rasuluhu murtada kuma manzansa ne yardajje wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda shi kadai Allah yayi wannan alƙawari yace zan yi taimaka kyauta sai ka yarda sai na gamsar da kai sai na yardar da kai shi ko manzo Allah ya ce ni ko bazan yadda ba in ga an sa ɗaya daga cikin al'umma ta a wuta in dai Allah ya mun wannan alƙawarin to ni kuma abin da zai zan yi amfani da shi shine in ga da al'umma ta an samu ita aljanna to wai shin al'ummar da'awa yake nufi ko al'ummar ijaba al'umma iri biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba kowa a duniya yau al'ummar annabi ne qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كو الأمة النبي ne su jakon ma al'umma sace amma ummatu da'awa da aka turo yayi wa da'awa ya kira su zuwa ga gaskiya to amma akwai wanda suka amsa akwai wanda ba su amsa ba cin gajiya sai wanda suka amsa da aka karka ɗauka tun da annabi ya ce ni ko ba zan yadda ba sai dai an sa al'umma ta aljanna sai ka ɗauki al'umma da faɗin ma'anarta har kafirai ma a kayo da kanka a'a ko a musulman sai wanda ya bi shi domin ya ce kullu ummati ya dakhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki nan ummatul da'awa yake nufi musulman ma kila wa man ya aba ya rasulullah sai aka ce wa ko zai kiya ma'aikin Allah sai ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya bi ni fa shi zai shiga aljannar da ka shiga taitayinka kar ka ɗauka kiɗa da rawa da rataye carbi a wuya zai kai ka ka tsaya ka yi aiki manzala ɗiyarsa ta jikin ta cikinsa ya ce ki yi aiki ki ba Allah ki sani ba zan iya tsinana miki komai a wajen Allah ba kan ranar lahira a zo ana lissafa ayyukan mutane ana ba su lada ana shigar da su aljanna ki zo baki aiki ba a ce kiwa ce ki ce ki yar annabi ce Allah ba zai kalle ki ba domin Allah ba turo mutane duniya yayi su zama 'ya'yan annaba ba turo mutane duniya yayi su bauta masa da wanda annabi ya haifa da wanda ma ba annabi ne ya haife shi ba duk aikin ɗaya ne kowa ya bauta wa Allah kawai manzo Allah ya bada ka'ida man badda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sa yasa aka yi baya da shi dangantakarsa ba za ta kawo shi gaba ba da haka mu shiga taitayin mu a ƴaƴan annabawa akwai inda za su shiga wuta saboda me saboda ba su bi iyayensu ba ba wai saboda ba annabawan ne suka haife su ba dan annabi nuhu kan'ana wuta zai shiga a matan annabawa akwai 'yan wuta matan nuhu da ludu wuta za su shiga a iyayen annaba akwai 'yan wuta mahaifin ibrahim da nassun qur'ani wuta zai shiga me yasa allah ya wannan misalin don ya nuna maka cewa alaƙarsa da kai alaƙa ce ta bauta ba alaƙa ce ta salsala ba shi yasa allah shi bai da ɗa don kar a zo lahira ka saba masa a cika ai ni gidan ubana ne ai ni dole in shiga bai da ɗa bai haifa ba ba haife shi ba kar a zo ka ce ai shi kai kanin mata ne allah asali ma bai da matar kai suriki ne baya bai aure ba da haka duk alakar kowa da Allah iri ɗaya ce ita ce alakar me bawa da ubangiji duk wanda ya bi shi shine nasa duk wanda ya saba masa ba ruwansa da shi shi yasa yace inna akramakum indallahi atqakum kawai wanda ya fi ku daraja a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah in awliya'uhu illa almuttaquna walakinna aktharan nasi la ya'lamuna ba kowa ne waliyin Allah ba sai mai tsoron Allah amma da yawan mutane ba san wannan ba da haka ka daina ana ruɗaka cewa ai suwa ne su na kaza ne har a samu wani sadaka yalla ya zo wai a cewa in an gan ran litinin wai dai wanda ya gan shi dan aljanna ne haka fa ake yaudarar mutane a kasashen mu to ya tsaya ya sa duk mutanen garin su aljanna ya gama sa yan garin su ne ta wannan kawai ya zo ya kwashe muku tsaba ya bar ku da zaton banza zaton wafi ta kala rawu ya ce gidan gwamna ne mahaukaci ne kai wani zai ce maka wai kuje wai kai abin da kaga dama in an je lahira zai kai ka aljanna yace gidan gwamna ne ko gidan gwamnati yanzu ba a cewa zo zan kai ka da ne lokacin da ake zaune lafiya kowa ya zaru zuga sai ya tafi gidan gwamna lokacin get ɗaya ne a gidan gwamna amma yanzu ka je ka ga get nawa ne a gidan gwamna ba a shiga ta farar ɗaya da haka ya kamata mu yi hattara a daina mana walawala a daina mana fowan nan a daina yaudaran mu mu farka zuwa ce ga su shehu wani nan cikin falala ma yau mun gansu kuma yau litinin ce kuma wai annabi ya ce duk wanda ya gansu litinin zai shiga zai shiga aljanna abin ka zabge shi da mari makarecin banza makarecin wofi kuma wallahi wannan abin rubuce yake a cikin littattafai ba wai da ka bane ba ba wai da ka bane ba shehunnai su suka rubuta su suka faɗa shehu ibrahim yana cewa falam yashqa yawman marra ani wa khatiya falam yashqa yawman ba wanda zai taba tsiyata daidai da wuni daya ya shiga wuta marra ani in dai ya ganni wa khatiya kai ko rubutu na ya gani yanzu shehu ibrahim ya rubutu kawai kaga rubutun kai dan aljanna ne ga mu da littattafansa mujalladai mujalladai kuma ya ce wa ma qultu qawli duna iznin wa innani la aktumu sirran la yubahu li ghayriya yace wa ma qultu qawli wannan magana kuma da ya faɗa ya ce bai faɗe ta ba duna izinin wai ba tare da izini ba wai annabi ne ya ce masa ya faɗa kai ibrahim duk wanda ya ganka dan aljanna ne duk wanda ya ga rubutunka dan aljanna ne sai ce wa inni kai mani la aktumu sirran ina koye wasu maganganun la yubahu li ghayriya wani na bai isa ya faɗe su ba to shine masu hankali suka ce to in haka ne kaga wannan kai tsaye yana nuna shehu ibrahim ya fuwa ya fi manzo Allah domin manzo Allah da yawan mutanen makka sun ganshi kuma wuta za su shiga ashe ba ganin bane imani ne akwai sahabban kuma da basu ga annabi ba kuma za su shiga aljanna saboda ba ganin bane menene imani ne yanzu abdullahi ibnu ummi maktum bai ga annabi ba makaho ne amma insha Allah yana aljanna yanzu mu nan dubba mu ga annabi ba kuma insha Allah za mu shiga aljanna saboda me mun yi imani to amma fa shi she Ibrahim ko kafiri ne ya gan shi dan aljanna ne ko kafiri ne dan aljanna ne saboda babu sharadin maganar imani kawai ka gan shi ne kai ba ma ka gan shi ba ka ga rubutunsa ma wannan yana cikin diwaninsa falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya wa ma qultu awli duna iznin wa innani la aktumu sirran la yubahu li ghayriha da sauransu Allah ya sa mu gane to shine Sheikh Fauzan yake cewa kai amma fa abin da yawa sai mu hakura mu tsaya akan wannan gaba insha Allah idan Allah madaukin sarki ya kai mu sai mu tashi akan wannan gaba ta ta 41 abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh